wasil maddiya wajibi ne ya zamanto ba a raba ta da ƙarfin tattali na abun duniya ba fa idan fakat anha idan ku aka raba tattali na a kayan rayuwa na duniya sai aka raba shi da aqida ingantacciya bil inhirafi ila al aqaid al batila aka juya aqida ingantacciya ta koma zuwa aqidodi waɗanda suke fatattu to sarat quwwatul maddiya wannan tattali kayayyaki na moran rayuwar duniyar zai zamanto wasilatu dimarin wan hidarin zai zamanto sababi ne shine hanya ta rushewa da rugujewa dan adam in Allah ya baka ma'ana quwwatul maddiya kamar yadda muke gani yanzu dole kufar kamar yadda yace kama huwal mushahid kamar yadda yake abin shaida ne al-yawma a yau fi duwalil kafira a dauloli manya-manyan garuruka kasashe na kafirai allati tamliku tamliku madda wanda ta mallaki kayayyaki na rayuwar duniya wala tamliku iya amma ba ta mallaki aqida ingantacciya ba waɗannan abubuwa da suka mallaka shi ya jawo kuma ilimin ne a'a abubuwa da suka mallaka su ya jawo ingantacciya to sai ya rusa su ya zamanto ba sa kan wani abu da ake kiransa addini wal inhirafi an al sahiha juyawa ko karkacewa ga barin aqida ingantacciya lahu asbabun juyawa da karkacewa ga barin aqida ingantacciya to yana da sabbuba akwai abubuwan da suke jawo shi tajibu ma'rifatuha wanda ya wajaba ga musulmi ya san su min ahammiha simala yace daga cikin manya manya akwai aljahlu bil aqidati sahiha jahiltar aqida ingantacciya in ka kula komo a nan kasar mutane sun jahilci menene aqida ingantacciya so in an samu jahilcin ingantacciyar aqida wannan yana iya zama sababi na juyawa ko karkacewa a koma aƙida marar kyau mutum ya ɗauka yana riƙe da wani abu mai kyau saboda bai san mai kyan ba. Mun gane? Ah, yanzu ai sai ka san kuɗi kyakkyawa kafin kake iya bambance shi da kuɗin jabu. Wanda bai san kyakkyawan kuɗi ba bai san fitar alamomin da ake gane kyakkyawan kuɗi ba in ka ba shi jibuti ina zai iya bambantawa ba zai iya ba to aljahalu bil aqidati sahiha jahilci rashin sani ga aqida ingantacciya yana kawo kama aqida mummuna sai malam yace bi sababil i'tar bi sababil i'rab saboda kawar da kai an ta'allumiha wa ta'limiha mutane an wayi gari sun kawar da kai daga karantar aƙida ingantacciya da karantar da ita. Ka san Allah ya sauwaka, hatta a waɗanda muke da'awar ahalus sunna misali, akwai wanda zai ce ma, a yanzu kan ai lokacin wa'azi akan aƙida ya wuce. Lokacin wa'azi akan aƙida, jama'a mutanenmu suna faɗan wannan fa sai a ce ai yanzu lokacin wa'azi akan aƙida ai ya wuce har ma inda yanzu misali za a je wa'azi sai kai wa'azi akan aƙida sai mutane su ga kaman baka kyauta ma kana neman kore mutane wa'azin da ta ce kai ai wani a irin wa'azin da ne tun farkon sanna ana ganin lokaci na kira akan aƙida ingantacciya kamar ya wuce to sai malam yace abin da ya jawo kuma jahilci da aqida ingantacciyar shine al-i'rabu kawar da kai an ta'allumiha wa ta'limiha an kawar da kai daga karantar menene aqida ingantacciya da kuma karantar da ita malam yace au ko kuma qillatul ihtimami wal inayatu biha an samu karancin ba da muhimmanci da lura da aqida ingantacciya hatta yansha'u jilun to in aka samu an kawar da kai ga barin karantar aƙida ingantacciya da karantar da ita ko da ƙarancin ba ta muhimmanci da lura da ita hatta yansha'u jilun har sai a samu wata tsara ma'ana wasu al'umma su taso la ya'rifu tilkal aqida ba su san wannan aqidar ingantacciyar ba wala ya'rifu ma yukhalifuha kuma ba su san menene ma zai saba wa wannan aqidar ba wa yuzaduha ya zamanto kishiya gare ta in an samu irin waɗannan jibi ma'ana tsara wasu jama'a da suka taso su ba su ma san aƙida ingantacciya ba ba su barantana su san me ya saba mata me ya zama kishiyarta to in irin waɗannan suka taso fa ya'taqidu al-haqqu batilan sai su ɗauki ƙarya ai gaskiya su ɗauke ta ƙarya wal batilu haqqan sai su ɗauki kuma ƙarya su ɗauke ta a matsayin gaskiya kama ƙala Umar bin al-Khattabi Malam yace kamar yadda Umar dan Khattabi yace radiyallahu anhu innama tunqadu tunqadu ural islam lalle abin da yake rage ƙarfin musulunci urwatan urwa ma'ana kaɗan kaɗan lokaci lokaci idza nasha'a fil islam idan suka taso a musulunci suwa man la ya'riful jahiliya wanda bai san jahiliya ba yanzu kamar ka ce ƙungiyar jama'atu zalafin bid'a kamar ta sunna ta taso tana wa'azi akan aqida tana wa'azi akan bid'o'i da abubuwan da aka shigo da su na barin aqida na komawa firaqud dalla fatattun wato han aqidodi to yanzu zaka samu dan ahlus sunna dan wanda yake kiran kansa dan izala babansa shi wani yaron lokacin da ya taso dauki ba daɗi da kaiwa me ake cewa mai rana yawa to ya an daina shi bai ma san dalilin da ya sa wasu suka kira kansu ahalu sunna suka ware masallaci ba idan irin waɗannan suka taso ba su san menene aƙida ingantacciya ba ba su san abin da aka fito a baya na tamfe-tamfe da tsafe-tsafe da abubuwan da suka saba wa addini aka gwagwarmaya aka tsarkakar da su ba to ƙarfin aƙidar kuma to shi ma zai rinka raguwa urwatan urwata to haka ƴaƴanmu maza da mata suke yanzu haka abin yake yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa abin da da ake kyamarsa misali a farkon da a wasu na to yanzu zai zama ba abin kyama ba ne me yasa to wannan fakar ka manta fa ba wai a yanzu bane tun da can Umar dan Kaddabi yace abinda zai rage ƙarfin musulunci idza nasha'atil islami man la ya'rifu jahiliya idan suka taso a cikin musulunci waɗanda ba su san jahiliya ba to wannan shine sababi na ɗaya da yake kawo al-inhiraf karkacewa ga barin aqida ingantacciya aljahalu bil aqidati sahiha jahiltar aqidar ingantacciyar saboda kawar da kai daga karatunta da kuma karantar da ita na biyu daga cikin abin da yake jawo al-inhiraf at-ta'assub ta'assubanci lima alaihi al-aba wal ajdad ta'assubanci rukon abin da iyaye da kakanu suke kai wattamassuku bihi da kuma riko da shi wa in kana batilan koda barna ne ko da ba daidai ba ne ai an taso iyaye da kakanu suna kai ai an taso iyaye da kaza ana aikatawa wani sai ce ma to tun da ba a san musulunci ba ko kuma to tun da ba a san kaza ba to yanzu duk mutanen da suka yi a wannan duk batattu ne yanzu su malam wane duk jahilai ne su me yasa saboda yana da jahiltar aqidar ta farkon sannan kuma sai ya samu ta'assubanci akan abin da iyaye da kakanu suke kai ko da barna ne watar kuma kalafahu kuma za su bar duk abin da ya sabawa abin da iyayensu da kakannin suke kai wa in kana haqqan kuma ko da gaskiya ne qala Allah ta'ala Allah madaukake yace wa idza qila lahum ittabi'u idan aka ce musu ku zo ku bi ma anzalallahu abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal a'a nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai, sai Allah ce, awalau kana aba'uhum ko da iyayen nasu sun kasance la ya aqiluna shay'an ba za su iya hankaltar komai su gane gaskiya da abin da ba gaskiya ba su gane abin da ke tsira da abin da ke bata wala yahtaduna kuma ba za su iya shiriwa ba za su bi iyayen a hakan to at-ta'assub har yanzu nan in ka duba mutane suna kansa duk abin da ake kira a da'awar sunna a kira kaza a kira kaza wani shi abin da yake yana nan ne akan abin da iyayensu da kakanninsu suke kai hatta ma yanzu ana samun mutanen da barnar da iyaye da kakanni suke kai to suke ganin kamar wani haƙƙi ne ma na gidajensu ai mu ƴan kaza ne dan haka ana ƙoƙarin ma kare wannan kazan kar wai sunan gidan ko sunan abin a barna ya mutu su kuma a tsammanin su gaskiya suke karewa Allah ya sauwaka to da ka ta'assub yana kawowa abu na uku shine malam yace at-taqlidul a'ma makantacciyar biyayya makantacciyar koyi bi akhadhi aqwalin nas fil aqida da ruko da maganganun mutane a cikin aqida min ghairi ma'rifati daliluha ba tare da sanin a ina aka samo dalilin wannan abin da mutanen suka faɗa ba mutane su faɗa abu kawai sai a ɗauka a ci gaba da yi ba tare da kai ɗin ka yi tunanin mazdarin aƙida mazdari ne guda biyu kaɗai alkitabu wa sunna mun karanta tun a farkon darasinmu ba a samun aƙida a cikin maganganun malamai ba a samun aƙida a cikin ra'ayoyin ko ijtihadin malamai ana samun aqida ne kawai a alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah da manzansa su ne kadai suke iya faɗan bayanin aqida to in wani malami ya zo ya ce kaza akan aqida to dole sai an samu kai din ba wai taqlidul a'ama za kai ba kawai kai makantacciyar biyayya ko makantacciyar koyi a'a sai an samu a ina ya samu dalilin da shi ɗin ya ce, da me ya dogara ya ce, ha? da me ya dogara ya ce kaza a kan aƙida, da me ya dogara, to dole sai an yi, to mutane in suka yi suna makantacciyar biyayya ko makantaccen riko, to sai su wa ma'rifatu madda sihatiha kuma dole a san tushen ingancin wannan abin da ya faɗa. kama huwa alwaqi'u kamar yadda muke gani shi yake aukuwa min alfiraq almukhalafa daga wato kungiyoyi ko kuma firak firak waɗanda suka sabawa kiran ahlus sunna wal jamaa min jahmiya kamar jahmiya jahmiya waɗannan mutane ne waɗanda suke sun bayyana tun a tun a karni na biyu asalin mutumin ana kiransa Ja'ad bin Dirham shine wanda ya taso daga Damascus saboda matsin lamba sai ya dawo Kufa da ya dawo Kufa sai ya zo ya samu wanda ake kiran Safwan bin Dirham bin Jaham kai Safyan bin Jaham ya samu Safyan bin Jaham sai ya ci gaba shi Safyan bin Jaham sai ya ci gaba da da'awar wancan Ja'ad bin Dirham ana nan daga cikin da'awar Jahamiyya kirak Ibdallah ne su ma ɓatattu ne suna daga cikin da'awarsu al'insanu laisa lahu istida'a ɗan adam ba shi da wani istida'a sun fifeli ba ka da wani iko akan aiki wa inna ma cewar ana jingina aiki ne kai zuwa ga ɗan adam kamar yadda ake jingina wasu ayyuka zuwa ga jima'a kamar yanzu ake jaral ma'u ruwa ya gudana a tana shi ruwan yana da ikon gudana ne misali ina sai an gudanar da shi kamar a ce tsala'atu shams rana ta fito ita tana da ikon fitowa ne ina sai an fito da ita to su a wurin su haka zal insan haka ma dan adam laysa lahu istida'a ba shi da wani iko yayi mai kyau ko marar kyau dan haka su a wurin su suna da wata aqida irin ta jabariya ko ko yan kadariya sannan su daga cikin aƙidar su su ne alƙur'anu laisa bi kalamin lai wa inna ma huwa khalqul lai sannan akwai siffofin Allah al'azliya kamar al'udaratu kamar al'iradatu sun kore shi cewar wannan nafsin zati ne ai asalin zatin Allah ne ba siffarsa ba ce to da irin waɗannan abubuwa jahan bin dirham eh safwan bin jaham ya fara waɗannan da'awa kuma ya samu mutane da yawa a kufa amma daga ƙarshe eh alwalid wanda yake jagora na musulmi a wannan zamanin ya kashe shi wa mu'tazila haka kuma mu'tazila mun san mu'tazila su ma daga cikin aƙidar su kuma wanda ya kago wannan aƙida shi ma shine wani da ake kiransa eh wasil bin abai da shi da muhammad bin ubay ai umar bin ubay su mu'tazila daga cikin aƙidar su shine su ma suna kore siffofin Allah wanda alkur'ani ya tab kamar yadullahi ko kamar kalamullahi to suna korewa ba da ma ka ce Allah yana da hannu ai kai tashbihin sa da abin halitta ba da ma ka ce Allah yana magana ai kai tashbihin sa da abin halitta wa asha'ira wa sufiya wa ghairihim dukka wa'annan firaqu dhalla ne haisu kalladu ta yadda suka yi koyi min haisu kalladu min qablihim man qablihim suka koyi da waɗanda suke kafin su min a'immatid dalal daga shugabannin bata fadallu suka bata wan harafu suka karkace anil i'tiqad sahih daga aqida wacce take ingantacciya duka waɗannan ba abin da ya jawo mutane suka bata sai koyi da waɗanda suke bayan mutane sun yi sun bata sai ku kuma kuka zo kuka kama to yana daga cikin abin da yake jawo al-inhira karkacewa bari ga ingantacciyar aqida na hudu sai malam yace al-guluwu zurfafawa fil awliya wa salihin cikin waliyai da mutanen kirki wa raf'ihim da kuma daga su fawqa manzilatihim sama da masaukin da Allah ya ajiye su bi haisu yu'taqadu ta yanda ma wasu ke addarawa ko kuma suke kudurtawa fihim akan irin waɗannan waliye ko wasu mutanen kirki ma la ya ƙadiru alaihi illallah mutane suke yi itikadi akan irin waɗannan manya-manyan malama ko wasu salihai ko waliye ko mutanen kirki mutane suke ƙudirta ma akan irin waɗannan mutane abinda ma ba wanda yake da iko sai Allah ma a kansa sai a ƙaddara irin waɗannan ɗin suna yi min jalbin naf'i kamar jawo amfani wa daf'i darri ko kuɗe wani mummunan abu wacce kadhihim da rukunsu wasa'itun bainallahi wa bainal khalqi kamar su wasu wasuɗa ce wata tsakani ne tsakanin Allah da halittunsa fi qada'il hawa'ij wajen biyan bukatu wa ijabatu du'a'i da amsa addu'o'i hatta yu'awwalu al-amr har aka juyar da al'amarin ila ibadatihim zuwa ga batonsu min dunillahi wa taqarrub da kusanta ila adrahamin bizzaba'i in an ce adrah in an ce adrah shine gurin bauta da ba na Allah ba in an ce adrahatin kuma ana nufin gurare kenan kamar shirayin kamar a ce wani shirayin ko guraren da ake bauta ba ta Allah ba a rinka neman kusanci zuwa ga guraren bil zaba'ih ta hanyar yanke yanke wan nubur da bakance wa du'a'u da addu'a wal istighafatu da neman taimako wa talabul madad da neman ƙari kama hasala kamar da yadda aka karanta a tarihin musulunci min qaumi nuhin yadda ya faru cikin sha'anin mutanen annabi nuhu fi haqqis salihina cikin haƙƙin mutanen kirki hina qalu la tadhununna alihatakum kada ku bar allolinku wala tadhununna wadda wala suwa'a wala yabusa wa ya'uqa wa nasra aka ce dukkan waɗannan ai mutanen kirki ne min qaumi nuhin suna bauta ta kirki suna abubuwa amma lokacin da suka mutu auha shaytanu ila qaumihi sai shaydan yayi wahayi zuwa ga mutanen su aninsibu fi majalisihim ku kafa mana a guraren zaman su allati kanu yajlisuna fiha wa inda suka kasance suna zama ansaban ku kafa wani abin kafawa mana ku ambace shi da sunayen su dan a rinka tunawa da su shikenan sai aka je aka samu gunda wanda yake zama yake karantarwa sai aka wasa a nan ne wanda yake karantarwa hatta bala ilaihim al'amru aya sai zamani yayi tsawo wa nasiyal ilmu aka manta da ilimi sai shedan yazo ya ce wa jikoki ai iyayenku anan suke neman bukatu to haka mutane a yanzu su ma suke yi in an ce yanzu kamar raga ko bare na mutanen kirki ko kuma wasu wanda ake zata musu eh, salaha sai ga mutum ya mutu kabarinsa an je an yi shi a wani gida mutane kuma suna zuwa suna roƙon biyan bukata a gurin wanda har yanzu nan ana yi in kai wasa a garin kuma ana yi Allah ya sawwaka sai ya ce wa kama huwa hasilun kamar yadda yake kuma yana faruwa min ubadil qubur shikenan ma daga bautar masu daga mutane masu bautar kabaruka al yawma a yau fi kathirin min al amsar a gurare da yawa a cikin duniya na biyar al ghafala rana an tadabbur ayatin lahil kauniyya tadabburi akan ayoyin Allah waɗanda suke kasantattu wa ayatullahi alqur'aniyya da kuma ayoyin Allah na alqur'ani rashin zama mutane su yi tadabburi yanzu ka lura da sama tunda kake saman nan baka taba ji an ce za a masa gyara ba kuma ta fi shekara miliyoyi amma bata taba daukan gyara ba ba a taba cewa yau ga wani guri a sama ya huje yau ga wani guri ya mutu ya faɗo kamar yadda POP yake lalacewa ya faɗo ko rufi ya faɗo ba ai akwai buƙatar a mutum yayi tadabburi ka dubi rana ka dubi wata ranan nan baka taba jin ran da aka ce gashi yau bata fito ba za a yi mata sabis an kai ta gurin sabis ko kuma an kai ta gurin bakanike ko an kai ta gurin kaza ko kuma wani IC ko wani transformer ko wani transistor a cikin ta ya mutu shekara ta miliyan nawa take fitowa sai Allah wannan duka ayatul lahil kauniya ne dubi kasan nan sai ai ruwan sama sai kasan nan ta tsotse bayan ta tsotse sai ta tace in ta tace me kyan sai yi kasa sai ku sake tono sai ku fito da shi ku yi aiki da shi ku sha marar kyan abin da yake datti da damuwa daga ciki sai ta tatse shi in ta tatse shi a nan cikin tan sai kuma bishiyoyi amfani tsirrai sai su kuma su yi amfani da shi amma wannan matacin baka taba jin ran da aka ce ai matatar nan rariyan nan ta lalace ba sannan dubi ruwan nan ruwan nan fa ake ɗebo shi a ƙasa ba inda yake a zuba kwalin babu inda wai ga ruwa nan kamar kogi a ƙasa babu hanyoyi yake da shi hanyoyi yake da shi in an fasa hanyar sai rinka bulbula ya rinka taruwa a gurin da kuka fasa din wani lokacin har ya fi ƙarfin gurin ha me ya jawo dukkan wayannan ayatul lahil ne kauniya ko akwai kuma ayatul lahil qur'aniya to rashin tadabburi rashin yin tadabburi cikin ayoyin Allah kasantattu da kuma ayoyin Allah na Alƙur'ani wallahi yana daga cikin abin da yake karkatar da mutane daga aƙida ingantacciya sai malam ya kawo misali yace wal inbiharu bi mutayatil hadarat al madiyya sha'awa da ci gaban wato kayayyaki na ci gaban zamani yanzu ka dubi dan adam ci gaban kayan zamani da aka samu ci gaba muna tsananin mamakin su misali ka dubi jirgin sama sai a ce ma kai jirgin sama abun mamaki ne ya ɗauki mutane ya ɗauki kayansu sai ya yunkure ya tashi eh da gaske ne jirgin sama abun mamaki ne ko sannan sai a ce maka ka dubi wayan nan mutum yana marka ba kwa haɗe sai ku yi waya kana jinsu yana jinka to amma da da akwai tadabburi na aƙida in kai mamakin wanda ya jirgin sama, in kai mamakin wanda ya waya, to yi mamakin wanda ya yi wanda ya jirgin sama. Ko? Yi mamakin wanda ya yi wanda ya jirgin sama. Ai, wanda ya jirgin saman duk iliminsa, duk ƙoƙarinsa, duk wayewarsa, duk cigabansa, shi kuma akwai wanda ya yi shi. To, da shi da ya jirgi da wanda ya yi shi wanne gaba. to me yake jawowa mutum ya yi tadabburi wallahi sai in akwai aƙida ingantacciya amma in ba aƙida ingantacciya sai mutum ya zamanto yana sha'awar motsayatil hadaratul maddiya kayayyaki na ci gaban zamani hatta zallo har mutane su zaton annaha min maqdurul bashar wahdahu cewar waɗannan kayayyaki na zamani suna daga cikin ikon ɗan adam ne shi kaɗai fasaru sai waɗansu mutanen masu zamanto marasa aƙida yu'azzimun al-bashar suna girmama ɗan adam wa yudifuna hadhihi al-mu'tayat kuma suna jingina waɗannan kayayyaki ma na cigaban zamani ila majhudihi zuwa ga kokarin shi ɗan adam din waqtira'ihi da yake da shi kaɗai kama kala qarunu ai qarunu ma rashin ingantacciyar aƙida ne ya faɗa min qablu kala yace inna ma utitu kun ga wannan dukiyar an bani ita ne ala ilmin indi saboda wani ilimi da yake guri na na sanin yadda ake juya naira ta zama naira biyu na sanin yadda ake kasuwa na sanin yadda ake kaza ko wani ma in yanzu wani ne aka ba wa wani jari na dubu ɗari sai aka ce ai jarin wane ya kare sai wani ya ce maka wallahi da ni ne aka ban kuɗin da yanzu sun kai wajen miliyan ba ba ban ce ba aƙida fa amma ba ta dabbare asalin wayan ɗan adam baya juya kuɗin su kai baya juya kuɗin su tashi dole sai akwai ikon albarkar wanda ya so yayi abin shine Allah mun gane yawwa wa kama yaqulu al-insan kamar da ɗan adam yake cewa hazali wa ma azunnu sa'ata qa'imatun ko wal irjutu ila rabbi لأجدن خيرا منها إيه عندني عنده هو الذي سنة سورة الفصلات هكا يكي كوكما إنما أوتيته على علم تدك وأنن ولم يتفكروا سي متاني بغاتي تناني با وينظروا سيدوبا في أزمة من أوجد هذه الكائنات cikin girman wanda ya samar da waɗannan abubuwa da kuke gano yanzu akwai jirgin saman da kake ganin sa yayi shekarun da rana ta ba a gyara shi ba wane shi wani to ai in kaga girman sama ko waya ko salula ga girman ka'inat man da ubangiji yayi su ga sunan suna nan har yau har gobe har zuwa ran da zai nade kasa wa auda'aha wa auda'aha hadhihi al-kasa'is al-bahira kuma ya ajiye waɗannan keɓantattun abubuwa masu ban mamaki wa aujadal bashar shi ya samar da ɗan adam wa bahul maqdarata kuma ya bashi iko ala istikhraj hadhihi al-qata'is a wajen fitar da wayannan abubuwa wal intifa'u biha da kuma amfani da ita sai Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ba shine ya halicce ku da abin da kuke aikatawa da ku din da abin da kuke aikatawa Allah ne ya halicce ku yanzu kaga ilimi an samu ilimi a duniya da ci gaba yanzu na technology mai yawa kamar yadda na faɗa wani gurin yanzu in an yin tiyata irin su appendix irin su kidney stone irin su waye ba a fede dan adam ko sai a je a haska wata wuta to in za ka yi mamakin yin to yi mamakin wanda ya samar da ɗan adam ɗin kuma ya ganar da shi waɗannan abubuwa da ku da abin da kuke aikatawa Allah ne ya yi ku Allah ce awalan yanzu shin ba za ku yi duba ba fi malakutin samawati wal ard ha ku dubi cikin malakutu mana sansanin sama wal ardi da kasai wa ma khalaqallahu min shay'in da abubuwan da Allah ya halitta na kowane abu Allahu allazi khalaqa as-samawati a wani guri Allah ya ce Allah fa shine wanda ya halicci sammai wal arda Allah shine wanda ya halicci kasai wa anzala minas sama'i ma'an Allah shine ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi ya fitar da wannan ruwan minas samarati ‘ya'yan itace, rizkan lakum arziki a gare ku, Allah ya yi ɗinya, Allah ya yi tsada, Allah ya yi kanya, Allah ya yi inabi, Allah ya yi aful, ruwa ya launi daban-daban, ɗanɗano daban-daban. Amma ruwan ɗaya ne, kuma Allah shi ya fitar da su, wa sakkara lakumul fulka, shi ya hore muku jirgin ruwa, ta jiri filbara take gudana a saman kogi bi amrihi da umarninsa. Shi ya hore muku yadda ake, sai ka ɗauki sai ka ga jirgin ruwa sai ya ɗauko motoci ya ɗauko siminti amma inda za ka ɗauko buhu ɗaya na simintin ka jefa a ruwan shi ɗin ba zai zauna a saman ruwan ba amma ga an ɗauko miliyoyin buhuna suna kan wani abu shi kuma abin ya ƙe nitse amma inda za ka ɗauko buhu ɗaya shi kuma ka jefa a ruwan shi kuma sai ya nitse dole akwai ilimi na ubangiji wa sakkara lakumul anhar kuma Allah shi ne ya hore muku koguna ga sanan sun tsaga sun yi nan wannan ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamar kuma Allah shine ya hore muku ash-shams rana wal kamar da wata da'ibai ni ga sunan tutar babu ran da ba rana ba ran da ba wata shekara nawa inda wata gulob ne ya kamata cin zu gulob ɗinsa ya mutu inda rana ita ma wasu gulob gulob take haskawa ya kamata a ce gulob ɗinta ya mutu amma da'ibai ni ga sunan tutar wa sakkara lakum al-laila wan nahar shine ya hore muku kuma rana da dare ga dare ya zo ga rana ba a taɓa samun ran da wani su bai zo ba suna nan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan tutur ga su nan wa atakum kuma Allah shine ya baku min kulli ma fa'altumuhu daga dukkan abubuwan da kuka roke shi kuka tambaye shi wa in ta'uddu ni'matallahi Allah ce kai da za ka irge ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ma ka iya kididdige su ba ba za ka iya ba to wannan yana daga cikin abin da yake kawo al-ihram an al-aqida sahiha abu na shida wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske hatta a cikin masu da'awar sunna malam yace asbaha al-baytu fil ghalibi khaliyan min at-tawjih as-salim gidaje sun waye gari a mafi linjaye sun wofanta sun zamanto wofantattu daga fuskantarwa ingantacciya gidaje sai ka samu mai gida wani sai ce kai mu muna ta abin da yara za su ci na zan iya ina dole ne a taujiyu in ka haifi abu annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qad qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi mai tsira da amincin Allah ya ce kullu mauludun dukan abun aihuwa yuladu alal fitra akan addinin musulunci Allah yake tayar da shi kan bautar Allah da kaɗai ta Allah, fa'abawahu a wata ruwayar kenan, ko kuma illa anna abawai, fa'abawahu iyayensa sai su Yahudantar da shi, ko su nasarantar da shi, ko su majusantar da shi. Kenan iyaye suna da tasiri fal'abawa ne iyaye guda biyu, lahuma daurin kabiru, suna da wani fage mai girma. fi taqawumi tijahil ifli wajen fuskantar tsayar da fuskantar da ɗa ina zai fuskanta iyaye suna da tasiri mai girma yaro ba za a bar shi hamalan ba ba a taujihinsa ba a nuna mar abubuwa girman Allah girman manzon Allah alkhairin da manzon Allah ya zo da shi matsayin Allah ya ga rana ya ga wata ana taujihinsa sai ya tashi da me sai ya tashi da aƙida. amma idan ba taujihi sai ka bar shi sake kuma ga abubuwa nan musamman a yanzu na almugriyat na halakarwa ya shiga waya ya shiga waye ya ga kaza ya ga matsayin bature ya ga an yi kaza ya ga an yi kaza ya ga an yi kaza to waɗannan abubuwa sai su karkatar da shi sai ya bar aƙida ingantacciya abu na bakwai da haka kenan taujihi iya da matukar muhimmanci a rinka taujihin iyalai mata da ‘ya'ya ana musu taujihi babu laifi ko irin wannan da'awa da kake gani ta sunna babu laifi kana gaya wa ‘ya'yanka tarihinta yadda ta faro yadda aka yi kaza yadda aka yi kaza dalilin da ya sa aka rabu da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wata yarinya ko da yake an yi aurenta ta taɓa ce min malam ni zalan nan kan ina dan da kan babu ita ina kan da du'a hada ki a guri daya kaga wata ilma banta bai ma ga mata man me me yasa ma me yasa ma aka rabu me yasa ma ya bar ya bar can ya dawo nan ba ka gani da haka yanzu laifin sa ma take gani eh eh da ka gani to ka gani ta dauka ko mushrikin da ake faɗa san rai ne ko faɗa ne kawai ka gani ita kuma wannan ɗin wani marar addini ne wani irin ɗan wake-waken nan take tana so akai akai da ita shine baban ta yace lalayin kira ta mata nasiha sai ta fuskanci ne da irin wannan take ai musulmi ka ina da da duk ma ake abu na bakwai to a taujihi gaskiya yana da matukar muhimmanci kar mutane yanzu in ka kula in ka kasa ‘ya'yanmu kashi ɗari, kashi tamanin ba su san wani bambanci tsakaninmu da wanda ba mu ba. Allah ba su sani ba, ba ruwansu. Kashi tamanin wani lokacin ha kawai in na lura da yadda abubuwa suke tafiya a anguwa ko a wani abu. Sai ka ga yanzu gaba ɗaya ma yaran zamani ma da namun da ba namu ba kowa ya bar na abinsa. su wayancan ka ga yaro ya je ya dawo daga zagaye garinsa da rigarsa ta hafi maulud ya zo ya alwala a masallacin ku ya sallah ba ruwansa da cewa nan masallacin izala ne yana kyamar a shi ba ruwansa bai ma san na san da na kan duma kawai duk ɗin kuma kwande mai ɗauke wallahi sallahi a ruwansa kawai shi ba kawai Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Allah sauka. Kaga ita tana ganin ba ga falala ba ga shortcut. To gaskiya gaskiya kannai da ‘ya'ya a yi ƙoƙari ana musu tauji, in ba a tauji, wallah za a wayi gari yara ba su da aƙida kwata-kwata. Abu na bakwai shi ne ihjamu wasa'il ta'alimi wal ilam fi galibi alimin islami wato in ka dubi da zamanin da ake ciki wasa'il ta'alim hanyoyi na karantarwa da kuma kafafe na watsa labarai to an yi wato la'ubali a kansu idan aka samu la'ubali a kan hanyoyin karantarwa da kuma kafafen watsa labarai yace fi galibi alimin islami a mafiya yawan rinjayen kasashen musulmai to waɗannan ɗin su hanyoyin karantarwa da kuma kafafen watsa labarai ihjam ma'ana sun yi watsi an a ada'in muhimmatihima daga bada abin da aka kirkire su dan shi ma'ana daga cimma manufarsu sun yi watsi da cimma manufarsu faqad asbahat manahijit ta'alimi fi galibi sai ya zamanto manhajoji na karantarwa a mafi rinjaye a gurare la tawalli janibad din ba ta majibintar bangaren addini in ka dubi bature da ya zo tun daga primary school ya yi wa addini illa da ya zo shi ya yi darussa mathematics english waye waye waye waye waye waye waye sai ce maka english and mathematics kullum za a yi su ya yi kaza kaza sai aka ce to ya kamata kuma saboda addini saboda a yaudare ku sai aka ce a kawo malamin arabi in an tashi malamin arabin ba za a samu oriented ba sai a je a kawo to shi kansa manhajin din syllabus din da aka tsara na primary school din babu tauhidi ba sai wake-wake da karance-karance da alwala da waye kuma sai a samo malaman marasa ta kafa wanda ba za su karantar da komai ba da haka ake a makarantu yau yawanci ma sai a ƙarshen lokaci yara ga yunwa ga gajiya tukunna malamin arabi ya zo sannan hatta mu din in aka zo aka ce yanzu wannan makarantar ƙur'ani ce sai kuka ɗauka ƙur'ani shine yake da muhimmanci amma sai aka ɗauka darasin tauhidi ɗaya ne a sati shi ma illa ne shi ma illa ne dole ƙur'anin ya tafi tare da tauhidin manhajojin dole a tsara su yadda tauhidi yana da muhimmanci fiye da na sanin ƙur'ani ba ina nufin wai ina nufin yaro ya zama yana da tauhidi yana da girman mahimmanci irin ya haddace Qur'anin in misali yanzu mutum ya zama yana da karatun Qur'ani amma ba shi da aqida Qur'ani ba zai tsere da shi ba sai ma ya rinka yin tsafi da shi ya rinka yin shirke shirke da shi to dole ne ya zama a cikin manhajoji a tsara aqida tana da muhimmanci a a a manhajar ya zamanto darasin tauhidi a zamanto babu wata makaranta babu wani gurin karantarwa da babu sa sirka ilimin tauhidi a cikinsa amma to dubi manhajojin ilimi a ƙasar nan in ka bar sakandare ma fa ka rabu da ka rabu da manhajar addini in ka ganka da manhajar addini kai ne ka kama layin addini amma yanzu misali a ce ka kama electoral and electronics ko ka kama economy ko ka kama wani waye history ko ka to waye zo ba za a sama darasin aqida ba kamar yadda yake misali a irin kasashen Saudi Arabia su ko me kake karantawa akwai darasin tauhidi a ciki ko me kake yi akwai darasin tauhidi a ciki dole sai ka karanci tauhidi to idan ya zamanto ba a bashi ihtimaman kabiran muhimmanci mai girma ba au la tahtammu bihi aslan ko ba ka samu a wasu kasashen ma ba a mahimmantar da ma bangaren aqida ko kaɗan wa asbahat sai aka wayi gari wasailul i'lam hanyoyin watsa labarai ma'ana kafafen watsa labarai almur'iyya wanda ake gani kamar bidiyo kenan ko wal masmu'a da wanda ake ji kamar rediyo kenan wal maqru'a da wanda ake karantawa kamar jaridu sai suka zamanto wa'annan wasailul i'lam kafafen watsa labarai sai suka zamanto fil ghalib a mafi rinjaye mafi adatu tadmirin wan irad hasali ma kayayyaki ne na rusa aƙida da karkatar da ita yau in kawai gari bid kalle-kalle da ake yi da da saurare da jaridu da abubuwa mujallu da ake karantawa maimakon ma su taujihi irin kalle-kallen da muke yi da sauraren da muke yi ada ce ma yanzu in ka ɗauki in ba ma irin nan ba in ka samu gidan rediyo idan zai awa sha biyu yana yana yana program sai ka samu program ɗin addini ba a bashi muhimmanci kamar yadda yawwa sai a gabai sai ce maka auta'ani ko kuma ka samu irin wa'annan wasa'il a kafafen watsa labaran sai ka samu tana ba da ma muhimmanci tana kiyayewa bi ashiya'in maddiyatin wa tarfihiyatin da abubuwa na zamani da na nishadantarwa ta ce ku dan shakata da wannan sai ya samu ku waka kuma kyauta ne ba biya amma yau in ka ka ce ina so a rinka samun tafsiri na minti talatin ta ce za ka biya dubu ɗari biyu a wata kowa a ƙasar inugu kake ba a ƙasar ku kake amma an kace muna yin tafsiri a masallacin mu muna so a rinka sa mana shi minti talatin sau biyu a sati ta ce to za ku biya dubu ɗari biyu a wata amma an kace ga wani kafin na na samo wata tsohuwar waka ta ɗan ana ta a rinka shakata sai a ce madalla madalla filin yau da gobe na murna wallahi saboda wasa'ilul ilam din mu a wurin mu ba ma amfani da su ta hanyar da zamu taimaki akidar mu ta hanyar da zamu taimaki addinin mu ba mu amfani da su sai suka zamanto ma su hanya ce ma ta rusa akidar da karkatar da ita adatu tadmirin wal hirat sai suka zamanto kayayyaki ne na rusa akida da karkatar da ita sai zamanto kawai suna kiyayewa bi ashiya'in maddiyatin da abubuwa na rayuwa da kuma abubuwa na nishadantarwa wala tahtammu ba ta ba da muhimmanci bima yuqawwimul akhlaq da abin da yake tsayar da dabi'u halaye yake kyautata halaye wa yazra'u al-aqidatu sahiha yake dasa aqida ingantacciya a zukatan yara ba sa yi wa yuqawimu tiyaratul munharifa ya rinka kuma da tsayar wato irin waɗannan a tiyara sauye-sauye wayanda suke karkatattu yanayin to yana gusar da su ba a yi to in ana haka hatta yansha ujilu har wata tsara wasu al'umma za su taso a azal ai ma'ana za su zamanto defenseless ma'ana ba za su iya komi ba a mama jiyushin ilhadi a gaban rundunonin yaƙar addini la yudanu lahu bi maqawamatiha ba za su iya kuma gaba da gaba da su ba wurin fito na fito don kare addinin su ba za su iya ba saboda za su zamanto addinin kansa ba su san shi ba barantana su ba shi kariya to sai ce ya muke da lokaci wasu bulu tawaqqi hanyoyin samun kariya fi hadal inhiraf daga irin waɗannan karkata daga barin aƙida ingantacciya ta talakkasu fi ma yani za a iya takaita ta cikin abin da zai zo din nan na ɗaya dai shine arruju ila kitabillahi azza wa jalla komawa zuwa ga littafin Allah mabuwayi madaukaki wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnar manzansa annabi mai tsira da amincin Allah litaltaqil i'tiqad sahih minhum dan a karbi aqida ingantacciya daga gare su kama kana salafus salih kamar yadda magabata managarta so kasance yastamiduna aqidatuhum minhuma su suna fitar ai suna rike suna fitar da aqidarsu ne daga cikin su kuma walan yaslahu akhiru hadhihi al-umma ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma illa ma aslaha awwaluha sai abin da ya kyauta ta farkonta mal iqra'i tare da kuma tsinkayar da al'umma ala ala aqaid al-firaq al-munharifa akan aƙidodi na ƙungiyoyi da suke karkatattu wa ma'arifatu shubuhihim da kuma sanin shubuhohin da suke kawowa cikin musulmai lirraddi alaiha don yin raddi a kansu wa tahziru minha da kuma tsoratarwa a kanta li'anna man la ya'rifu sharra domin duk wanda bai san sharri ba yushaku an yaka fihi ya kusa ta ya auka cikin shakka kenan firqud dalla akwai bukatar a san su a san kuma shubuhohin su tunda hatta firqud dalla nan da kake gani al firqul min harifa daga cikin musulmai da ayoyi da hadisai ba suke kafa hujjoji da ayoyi da hadisai suke kafa hujjoji a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza a yanzu ka dubi misali eh mu'tazila kaga daga cikin aqidun su akwai cewar duk wanda ya mutu yana kaba'ira ya khuludu finna zai dawwama a wuta azzani idza mata min ghairi tauba ya khuludu finna sharibul khamr idza mata min ghairi tauba ya khuludu finna su daga cikin aqidodin su akwai irin waɗannan abubuwa amma kaga aqidar ahlus sunna kuma shine tunda Ubangiji yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in aka yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta koma bayan shirka ga wanda ya so kenan kullu zambin wanda ba shirka ba ai koma bayan shirka ne to idan mutum ya mutu yana aikata zunubi to ahlus sunna shi sai ya bar shi fi mashi'atillah in sha'a yu'azzibhu wa in sha'a ya gafiru. To, amma kaga shubuhohin da me ake kafa hujja da su da alƙurani, al'inayatu, a ba da kulawa ta musamman bai tadris al'aqidatu sahiha da karantar da aƙidodi ingantattu, aqidatu salafus salih aqidar magabata managarta fi muktalifil marahil darasiyati a bangarori marhaloli daban-daban na karantarwa. Ma'ana bangaren ibtida'iya ne, sanawiya ne, mutawassita ne, jami'a ne, ina ne, wa yiqa'u hal hisasul khafiya kuma a rinka ba su lokuta waɗanda suke isassu minal manhaj a cikin manhaja wal ihtimamul bali a ba su kuma muhimmantarwa wacce ta kai matuka fi daqiqil imtihanati hadhihi al madda wajen ba da jarrabobi ga waɗannan madda ma'ana in an yi ana kuma jarraba al'umma a ga yaya suke an tuqarrar dirasatul kutub salafiyya a kuma rinka maimaita darussa littattafai na magabata asafiya waɗanda suke tatattu wa yabta'idu kuma a nisanta an kutubul firaq al munharifa daga littattafan kungiyoyi ma'ana waɗanda suke karkatattu ka sufiya ba ruwanka da karanta littafin sufai wal mubtadi'a da yan bid'a wal jahmiya da jahmiya kamar da muka fahimta wal mu'tazila da mu'tazila wal asha'ira da asha'ira wal maturidiyya maturidiyya ka san ita ma aqida ce ta Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Maturidi shi mutumin mutumin Tirmidhi ne asalin sa kaga shi a garin babban malami ma yake amma yayi wannan da'awar ita ma wata aqida ce wanda tana da kama da asha'ira to duka wa gairihim da wasansu min babi ma'rifatiha illa kai kar a karanta irin waɗannan littattafai illa min babi ma'rifatiha sai dai dan a babin saninta li raddi ma fiha dan yin raddi ga abin da ke cikin ta min al na barna wal tahzir minha da kuma tsoratarwa ga baranta qiyamu du'atul muslihina a samu tsayuwar masu kira wanda suke masu gyarawa yujaddiduna linnasi aqidatu salaf suna jaddada wa mutane aqidodin magabata wa yuradduna dalalatil munharifina anha kuma suna mayar da batacen batarwar wato wanda suke karkatattu akan wannan aqida din a samu masu wa'azi masu du'a su tsaya to amma in ka kula yanzu wa'azi ma a wurin wasu kamar da na faɗa ɗazu cewar hatta ƙila da ake yi shubuhohi da ake shigowa da su wajen mutane kaga na ce wani ya rubuta a a cikin irin wannan social media ɗin cewar duk wanda ya kawo mar inda annabi ya taɓa yin wa'azin ƙasa zai wahi miliyan wannan shubuha ne fa shubuha ne shi yanzu wa'azin ne yake so nuna maka in an ce maka kaza bid'a ne to wa'azin ƙasa ma bid'a ne shubuha ne annabi sallallahu to yanzu kamar misali rubutu a wannan a mayar masa raddi to wannan yana da kyau a nuna mar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika sahabbai guri kaza su karanta ya aika sahabbai kaza ya aika Musa bin Umar Madina kafin annabi ya kaura zuwa Madina ya aika Musa bin Umar kuma karantarwa je yake da dukkan waɗannan abubuwa duka kaga wannan alama ce ta me to amma masu kawo irin waɗannan me subha ne to shubuwoyi in ka kula yanzu akan kungiyar nan mai da'awa wallahi mutane suna shigowa a kidodin salaf so suke a kawar da su kaga mutum ya ce ai wane ne wane ne ya ce kaza waye ya ce kaza ai waye ya shi ma ya halatta kaza a cikin kaza insha Allah za mu tashi albabu sali albabu sani yanzu wannan duka yayi magana akan babul awwal kuma za mu tashi babu sani sai bayani ma'anar tauhid wa anwa'ihi cikin bayanin ma'anar tauhid da kuma nau'insa abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin ladansa kuma ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma ba manufa kenan ba muna roƙon